أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin sarki ya dawo da mu zuwa ga wannan safiya ta Laraba domin ci gaba da karatun shi wannan littafi na kitabu tauhid wallafar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama satin da ya gabata mun karanta babin da ke magana a kayan a babu ma قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فكشي wannan babi mun ji nau'uka na shari'a akwai shari'a hidayatul tawfiq da kuma hidayatul irshad to bayanai sun gabata a karkashin wannan babi a yau za mu shiga wani sabon babi babu ma jaa anna sababa kufru bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-qulub fi salihin babin abin da yazo na nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bayanin cewa sababin kafircewar bari adam dalilin da ya janyo mutane suka kafirce da kuma barin addininsu shine zurfafawa game da salihan bayi shine alkulu zurfafawa wace iyaka ma'anan gulul shine mujawazatul had ƙetar haddi wajen girmamawa a ɗaukaka wasu mutane fiye da matsayinsu to wannan shine dalilin da ya janyo al'umma ta rabu da addini kuma ta kafirci a ɗauki wani daga cikin ababen halitta a ba shi wani abu na haƙoƙin Allah wanda Allah bai tarayya da kowa ba a cikinsu kamar irin su tasarrufi gudanar da al'amura kamar alginar mutalak cikakkiyar wadata ko sakakkiyar wadata ko bauta a rika juyar da wani abu na bauta ga wani Allah a daidaita shi da ubangijin talikai kaga wannan ita ce shirka mafi girma ko kwa ɗaukaka wani salihin bawa fiye da matsayin da Allah ajiye shi a rika wuce iyaka wannan ma wasila ne zuwa ga shirka to babban abin da ya janyo al'umma ta rabu da addini shine wuce iyaka game da salihan bayi ko dai wajen yabo ko wajen zargi shi yasa alakar ka da bawan Allah na gari ko salihan bayi ya kasance ka nemi albarkar abin da Allah ya ba su na ilimi da karantarwa ka koya ka amfana amma ba wani maganan neman albarka ta daban ko karka kamba masu kasa wasu malaman har kirari ake musu ko to ina haɗin malami da kirari ko hakan yana jin daɗi ana masa ai ko ne kaza ko ne kaza magada annabawa ko ka to duk mutumin kirki yana malami ba zai dai masa haka ba alaƙar ka da mabiya ta wuce iyaka in dai mutumin kirki ne zai taka barci da kaga za a maka abin da ba shi ne ba za ka yi kashe da a abin da kaza to wannan shi janyo da yawa suka rabu da addini a rike salihan bayi ko annabawa ko waliyai ko malama ana girmama su ana wuce iyaka ana ba su haƙƙin da ba nasu ba ana kai su matsayin da ba su kai ba to wannan shi ya janyo aka halaka kuma har yanzu abin yana faruwa shi yasa duk ahlus sunna na gaskiya zaka samu alakarsa da malaminsa ya koyi addini a gurinsa in banda wannan ba wata alaka ko ba ka bane cewa kana da wani babban malaminka hotonsa a motarka hotonsa a ɗakinka kullum irin wannan ya saba shari'a kowane irin malami ne kuwa alakar ka da shi in ya rubuta littafi ka yi kokari ka koya in ya karantar ka koyi ilimi ka roƙa masa Allah gafara kurakuran da yayi don wasu sun kai malaman ma matsayin da ba sa ma kuskure da ba wanda su a ganin su waliyansu masumai ne ba sa laifi kawai duk abin da suka yi daidai ne wannan maguluyi ne daga san da kace akwai wani mutum a duniya baya laifi to ka halaka isma ta keɓanta ne ga annabawa kawai amma in dai ɗan adam ne to wata ran za a samu ya yi kuskure to yadda ya kuskure sai ka wasu addu'a wa ƙaunin lahi azza wa jal da faɗin allah wanda ya baya kuma ya ɗaukaka ya ahalar kitabi la ta gudu fi diniku wa la ta ƙulu alallahi illal haƙ inna malmasewa isa bin maryam rasulullah zuwa ƙarshen aya wa kalimatu alƙaha ila maryama wa ruhun min Allah ta'ala ce ya ahlal kitab ya kuma abota littafi su wane ne ahlal kitab humul yahudu wan nasara yahudu da nasara an kira su da sun ahlal kitab ne domin a bambance su da sauran kafirai waɗanda suke bauta ma abubuwa daban-daban eh dukan su kafirai ne babu shakka cewa kirista kafirai ne yahudu kafirai ne amma an ware su da wannan suna ne don a bambance su daga sauran mushrikai masu bautar rana masu bautar wata masu bautar tarari to su ba wannan ne layinsu ba asali suna da littafi sauƙaƙe daga sama suna da annabi to amma me matsalar su da Allah ya turo annabi na ƙarshen zamani ba su yarda da shi ba fiye yin annabawa to wannan shine kafircinsu da haka Allah sai yake kiransu da wannan suna ahlul kitab ya kuma abota littafi la taghulu fi dinikum kar ku zurfafa kada ku wuce iyaka cikin addininku shine guluyi wuce iyaka a janibin aqida ka bada wani abu na bauta ka jingina wani abin bauta ga wani Allah wannan guluyi ne hakanan akwai akwai guluwi a bangare na ibada nan ma ba a son wuce iyaka kamar mutum ya ƙare a bisa abin da aka ce yayi ko ya abin da ba sa shi ba da sunan ibada wannan ma guluwi to Allah ce kar ku yi guluwi cikin addinin ku wala taqulu ala llahi kuma kar ku faɗi komai game da Allah illa alhaq face magana ta gaskiya cewa shi kadai ne a zatinsa a rububiyarsa uluhiyarsa da sunayensa da tsofinsa kar ku jingina ma Allah ɗa ku faɗi magana ta gaskiya game da Allah cewa shi ɗaya ne a wajen bauta bai haifa ba ko ba haife shi ba bai da abokin tarayya sai ya ce ku sani cewa shi almasih isa bin maryam an kira shi da suna almasih ne saboda لأنه يمسه المرضى فيبرؤون من المرض بإذن الله yakan sha kuma rasa lafiya sai su warke da izinin Allah shine almasi almasihu ne ko kuma kasancewansa alladhi musiha bil baraka wanda aka shafe shi da albarka duka ma'anan almasi wanda aka shafe shi da albarka kamar yadda yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu to shi annabi isa dan maryama an kira shi suna dan maryama ne saboda shi ne da annahu walida bi ghairi abi an haife shi babu uba shi yasa ake ce masa isa ibn maryam isa dan maryam shi annabi isa dan maryam rasulullah manzo ne na Allah manzo ne na Allah kaga wannan raddi ne a kayan yahudu da nasara saboda su yahudu sun yi guluri game da lamarin annabi isa alaihi salam dama shi gulurin ko dai wajen zargi ne ko wajen yabo duka yana shiga to su yahudu sun yi guluri game da lamarin annabi isa dan maryamu suka gaya masa mummunar magana suka masa botani a mahaifiyarsa suka ce wai shi waladu bagayin ne wai ya zubilla wai mahaifiyarsa suka jingina mata karuwanci suka zargi mahaifiyarsa kaga wani mummunan magana ne annabin Allah kuma manzo wato shi sanadiyar samuwarsa ta bambanta da sanadiyar samuwar sauran mutane saboda a bisa al'ada ba a samun haihuwa sai an samu miji da mata to amma shi sai Allah ya kaddara samuwarsa babu uba to shine babbar fitinan da ta faru a duniya a wajen wanda ba su da imani shi yasa aka samu bambancin aka san kuluyi game da shi Allah ta'ala ya ce inna masala Isa inda Allah ka matali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين to su yahudu sai suka dingina wa mahaifiyarsa ma karuwanci ita ne buhutanan azima din wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhutanan azima kuma saboda dalilin kafircin su da fadin su ga maryama suka gaya mata kiran ƙarya mai girma suka ce wai ta wannan hanya ta samar da shi annabi isa to kaga nan sun yi guluyi wajen zargi su kuma nasara guluyin da suke gaba da annabi isa a wajen yabo ne fil madahi ne wajen yabo suka ce shi allah ne ko kuma shi dan allah ne kaga fuska biyu ko wannan sun wuce iyaka wajen zargi wannan kuma sun wuce iyaka wajen yabo wajen kauna wajen soyayya suka ce huwallah au ibnullah wai shi allah ne ko kuma dan allah ne kuma dukansu Allah ya ce kafirai laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wa qala almasih ya bani isra'ila a'budu allaha rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid to kaga wannan bangarori gaba ɗayansu sun halaka saboda me guluwi sun wuce iyaka to shi yasa Allah ya ce kar ku faɗi komai a game da Allah sai magana ta gaskiya shi kadai ne bai da abokin tarayya lam yalid wa lam yulad kuma shi annabi Isa dan Maryamu manzon Allah ne shi ba Allah bane shi ba dan Allah bane kuma shi ba cikon Allah na uku bane salisu salasa kar ku faɗi komai game da Allah sai magana ta gaskiya ita ce wannan magana kar ku jingina masa da ko abokin tarayya shi annabi Isa dan Maryamu manzon Allah ne wa kalimatu alqaha ila Maryama kuma shi annabi Isa alaihi salam kalmar Allah ne alqaha ai arsalaha ila Maryam da ya aika wannan kalman zuwa ga ita Maryamu ta wasiɗan mala'ika Jibril wa ruhun minu kuma ruhi ne daga shi ruhin da Allah ta'ala ya halitta da haka kar ku ɗaukaka shi sama da matsayin da Allah ta'ala ajiye shi shi ba Allah ba ne shi ba ɗan Allah ba ne shi sa hatta maganarsa ta farko da ya yana zanin goyo ya ce inni abdullahi a taniyar kitab to kun ga wannan aya ma'ananta a fili yake Allah ta'ala ya yi kashe game da wuce iyaka game da guloyi ya ja hankalin al'umma baki daya kar a yi wannan yawwa allah halitta shi ne da ayi menene allah ta'ala ya ce kun fayakon da wannan kalma ko yawwa kun fayakon da wannan kalma allah halitta shi yawwa wa kalmatu alqa ila maryam wa ruhum min can gaba sai allah ta'ala ya ce kun fayakon a cikin Ali Imran ne farkon ayar ne kalakahu min turabin sun makala lahu kun fayakun to kaji da wannan kalma Allah halitta shi Imam Ahmad ya ce laisa Isa huwa kun walakin Isa bi kun kana annabi Isa ba shine kun din ba a'a da kun din ya kasance domin al'amarin Allah shi da ya inna ma amruhu idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in Allah ya nufi zartar da wani abu kawai sai ya ce da shi kun fayakun sai ya kasance to da wannan ya kasance du maganan al'amarin samun ciki ga mace ai abu ne da ke daukar lokaci ko wata ɗaya wata biyu yana ta girma to amma shi da wannan kalma lokaci guda da samun cikin da haifuwan duk a lokaci ɗaya faru kissan suratul maryam ta kawo kawai fata matsala laha basharar sauyiya ana tattaunawa kawai sai ga ciki ya zo sai ga naƙuda fa a ja a hal makadu ila jizi'in nakhala sai ga haihuwa to kaga wannan shine kalmar kun fa yakun da wannan kalma ya kasance da haka shi bai cancanci ya zamo abin bauta ba na fi sahih ibn abbas radiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح حديث يدو في صحيح البخاري daga Abdullah dan Abbas Allah kara musu yarda fi qaulin Allah ta'ala a cikin bayanin fadin Allah madaukakin sarki ayan nan da ke cikin suratu nuhin alaihi salam wa qalu ai qala ba'dhum ba'dha sashin kafirai su ga yamba sashi la tadarunna alihatakum ai la tasruku ibadata asnamikum kar ku kuskura ku bar bautan waɗannan gumakan nan wai suna kashe ne suna gayawa junansu kada ku bar bauta ma waɗannan gumakan naku ku rike su da kyau wala tadrunna waddan wala suwa'a musamman ma kar ku bar bautan waɗannan gumakan sai aka ware su ai wala tatarku haula'i khususan kar ku bar bautar waɗannan ma a keɓe musamman su wane ne waɗannan waddan wato kar ku bar bauta ma wannan gunki mai suna wadda wala suwa'a hakanan suwa'a wala ya gusa hakanan ya gusa wa ya uka ya uka da ya uka wa nasra da kuma nasara kar ku bar wuta mu wadannan gumakan ku rike su da kyau to shine Abdullah ibn Abbas yake bayani karkashin wannan aya yace hadi asma'u rijalin salihin wadannan sunayen wasu mazaje ne salihai bayan Allah ne na kwarai managarta masu ibada da shi wadda da suwa'a da ya gusa da ya oka da nasara duka mutanen kirki ne bayan Allah ne min qaumi nuhin daga cikin mutanen annabi nuh alaihi salam manzo na farko da Allah ta'ala ya aiko falamma halaku yayin da suka rasu wannan mutanen Allah ya ɗauki rayuwarsu a wani ƙaunar an ce kusan a lokaci guda ba nisa suka rasu wannan ya rasu wannan ya rasu wannan ya rasu kasan irin mutuwa ta malamai tana jijjiga mutane ce wannan babu ko wannan babu wannan mutuwa ta jijjiga su to shi ne auha shaitanu ila qaumihi sai shaidan yayi wahayi zuwa ga mutanen su jama'ar da suke wannan lokaci ya sanya musu wasu wasi anunsibu ala majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban cewa ku kafa waɗansu gumaka wanda ke ɗauke da surarsu a guraren zamansu majalis nasu guraren da suke zama ku lankaye hotunansu ku yi wani mutum mutumi na hotonsu sai ku kakkafa a guraren zamansu ka ji wahayin shaidan ko? da jin wannan sharan kasan daga shedan take tunda malamai ne sun rasu yanzu ba sa nan to ai a rika tunawa da su ko a bar malami babba da ya mutu haka ba a ganin sa ba a tunawa da shi a ba a yi haka ba ya kamata ana tunawa da su wannan wahayin shedan ne ce dan malami ya mutu a yi hotonsa ko a yi wani abu idan ana gani a ilimin da ya bari shine babban jarin da ya tafi ya bari ko Allah ji kan malam Kabir Ahmad yanzu da irin wannan wahayin ne majalisar nan da sai a zo a wani jingine mai hotonsa a nan sai a ajiye a ce ai gara murka tunawa da shi ai ba za a manta da shi ba shi ya kafa masallaci shi ya yi kaza ya yi kaza ko a manta da shi to ai ga hanyar da ba za a manta da shi din ba ilimin da ya koyar ɗaliban suka ɗauko suke yaɗawa in ka kunna rediyo ka ji ana tafsiri kamar yana ne ka sa kasa ka ji karatu to wannan shine albarkar malami kai da ka koya abunsa ka koyar ladansa yana ta ci gaba amma batun wai sai ka samu enlargement ɗinsa ka lankaye a falanka a motarka a wuyanka wai hoton shehinka ne wannan halaka ne wallahi to wannan shine sanadiyar halakar ba komai ba wanda kake ga girman sa yanzu ya mutu sai ka nemo wasu hotuna kana jinginawa har ku zo kuna faɗa wai an taɓa maka hoton malam wallahi faɗa ke akwai wani gari da aka yi rikici akan hoto an yaga hoton wani shehi aka kai ƙara aka kai ƙara gunditu ana ta rigima za a yamutsa gari wai an yaga hoto duk yau kuma ba musulmi ba ato ana ta hayaniya ya ce to shi wanda aka yaga hoton ina yake aka ce ai ya jima da mutuwa ba ma ƙasa da yake ba ina ya uwansa ba mai cutar kuma wani guri to rigima me za a yi to irin wannan ɗaukar a rai ka ɗauki wani wai ga wani hotonsa kana ci da shi wallahi ka kama hanyar halaka shaidan sai ya riya maka wani ma kaga ana goge hoton da wani ana gogewa ana fesa turare ana ta kula da shi wani ma har a bango za ga an ce ai gashi nan ya fito a gini kaga an zo ana har garin nan an yi ba ko kuma manta ne ha kawai sai a ce ma ga wani nan ya fito a gini to sai mai kuma wata raha ɗakin matar aure ba ka ce wani ya fito to irin wani abubuwan wallahi shirin shedan ne ba kuma karya a ranka ka zo ginin za ka gani kai da baka ɗauke shi komai ba za ka komai ba to menene wani in ba halaka ba kai a hutar a gajimare ma aka ce an ga hoton wani shehi wai gashi a gajimare shedan ba abin da ba zai maka ba in dai ka sa abu a ranka wallahi zai nuna maka to shedan ne kinsa musu cewa waɗannan manyan malaman da suka mutu manyan saliham a je a kafa hotunansu a guraren da suke zama don kar a manta da su a je a kafa kuma aka yi aka je a kafa wannan gumakan aka yi sura aka zazzara hotunan ko aka sassaƙa kowanne sai aka kafa abun da yake zama da wadda da tsuwa'a da ya gusa da ya oka da nasara kowanne gashi nan a gurin ibada aka jera shi kaga shedan ya ɗora su a hanyar halaka ko wasammu habi asma'in kuma ku ambaci wannan hotunan ko mutum mutumin da sunayensu fa fa'alu sai suka yi hakan aka sassaka ko aka zazzana kowanne aka ajiye shi abin da yake zama sai ce fafa'alu sai suka walam tu'bat amma ba fara bautar su ba tukuna kasan shi shedan hankali yake dora mutane ba rana ɗaya ba ne yau ana in kai abu na farko sai kai ka na gaba tarkon shedan yana da yawa ba wala yana da yawa tarko ne da shi da yawa to da ya dora su akan haka a wannan lokacin ba a fara bauta musu ba bukatarsa dai ta biya an ɗau shawara an yi abin da ya ce a yi ya ce hatta idan halaka ula'ika har sai da waɗannan mutanen suka ƙare tsoma duk suka mutu wanda suka kafa hotuna wani siyar il aka manta da ilimi mana masana shari'a suka ƙare ya zama da jahilci shi ne kaka gida har ya zama ba a bambance shirka da tauhili bid'a da sunna an gamu da hatsari ba duk sanda aka ce ba malami da zai bambance maka meye shirka meye tauhidi meye bid'a meye sunna ta kun halaka shi yasa annabi sallallahu ya ce Allah baya dauke ilimi lokaci guda kwace kam a cire shi daga kwakwalan mutane a'a yana dauke ilimi ne da mutuwar malami shi ilimi duk wanda ya mutu ya tafi da kayansa kwana gadan ilimi duk ilimin babanka in baka zanna yana da rai kai karatu ba ya mutu sai dai ka gaji takardu kawai littafa kawai za ka gani shi ko littafi wanda bai san kimar sa ba abin da zai yi shi ko akwai abin da zai yi shi babu sai ga shi kaya ne ma ya cika man daki da Allah inda mai so ya zo dauka amma karatun shine babban abin da ake bukata da haka da suka halaka aka manta da ilimi ba a san dokokin shari'a ba ba a rabe shirka da bid'a to anan shedan sai sake dawo sai ce ubidat daga nan sai aka fara bauta musu sai kin samu cewa waɗanda suka zo kafin ku iyayenku da kakanninku suna bauta ma waɗannan mutanen ne in suna neman ruwan sama su suke roƙa in ana neman haihuwa su ake roƙa in ana neman bukata gurinsu ake zuwa shi kenan sai a kama bauta musu ka ji dalilin da ya faru an fahimta ko da haka wannan yana nuna mana mai kaffa-kaffa game da guloyi shi guloyi wasila ne na shirka zurfafawa game da salihan baya yana kaiwa zuwa game zuwa ga shirka ko da manufar mai kyau ne kaga wacan mutanen fa da manufa mai kyau dora su amma ƙarshe abin sai ya juya ya koma kuma ake bauta musu kaga wannan hatsari ne shi guluyi da bid'a a zukatan mutane yana kaiwa ga bauta musu wannan salihai soyayya ta wuce iyaka sai a kai ga ainihin wato bauta musu ana musu wasu abubuwan da ba a jingina ma kowa sai Allah wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ya masa rama yace qala ghayru wahidin min as-salaf fiye da ɗaya daga cikin magabata ya faɗa wannan magana mama lamma matu lokacin da suka mutu su mutanen nan na farko aka fu ala kuburihim sai suka gurfana suka lizanci kaburburan wannan salihan bayi sun masawwaro tamathilahu sannan suka suranta mutum mutumin su sun matsala alaihim al'amal sannan zamani tsawo a kayan su fa abaduhum sai suka cika ba da bauta musu wannan asar na ibn na wannan da ibn al-qayyim ya kawo bai bambanta da wancan ba duka dai akan waɗannan salihan bayin ne wancan ruwa ta ibn abbas shedan yayi wahayi ga mutanen wannan lokacin aka kafa hotunan su surar su wannan kuma da suka mutun ne sai aka tare kaburbura ake zuwa neman tabarruki neman albarka neman kaza sai aka sassaka gumakan su kaga duka dai halakar guda ɗaya ne an gane wannan ko yawwa wato anan sai da aka fara zuwa kaburburan da sunan ziyara sannan daga baya sai aka yi hotunan nasu kuma duka waɗannan wasa'il ne na shirka domin ba a lizimtan wani waje da sunan ibada in ba masallaci ba ne da haka idan mutum ya lizimto na kabari yana zuwa saboda san wanda ke wannan kabarin to ya kama hanya na shirka ba a zuwa wani waje a dukufa koyaushe da sunan zuwa ibada in ba masallaci ba ne kamar na Allah ce wa an tun ake funa bil masaji na wa an umara radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول أخرجاه to ga hadisi daga Umar ɗan Khattabi Allah ya ƙara musu yarda manzo Allah ya da mincin Allah tabbata a gare shi ya ce la tadruni kada ku wuce iyaka a wajen yabona ku rika kambama ni kuna kururuta ni kama ataratin nasara bana maryam kamar da nasara suka wuce iyaka a wajen yabon annabi isa dan maryam annabi ce ni kar kuma haka kar ku ɗaukaka na sama da matsayina da allah aji annabi ya hana yawwa inna ma ana abdul ya ce kawai ni bawa ne ku sani kawai ni bawa ne da haka in za ku yabe ni ku ce da ni bawan allah kuma manzan allah magana ta kare ina ma masu kasida ko yabo sun san wannan hadisin ko suna aiki da shi duk wata kalma da za ka yi na kuro ta annabi ya ce baya so in dai da sunan soyayya ne to ka bar shi yadda yake bawan Allah ko manzon Allah annabi ya hana wannan kalma guda biyu shi ya fi so a yabe shi da shi an gane wannan ko baya so shi yasa masu yabo da yawa za ka samu akwai guloyi sai ga an ɗauki hakkin Allah an jina manzo Allah sallallahu alaihi masu waƙoƙi daiwa za ka samu in ka tantance waƙar amma wani na tauhidi sai ka ga akwai abubuwa da yawa ko bid'a ko shirka ma za ka samu kamar busuri da yake cewa wa min ulumika ilman lauhi wal qalami wai daga ilimomin manzon Allah akwai ilimin sanin lauhul mahfuz abinda Allah ya rubuta na kaddara ma ya sani kaga wannan guluyi ne ko ba wanda ya san gaibu sai Allah shi sa manzon Allah lokacin da yake raye da ya ji me yabo zai yi yabo da ya wuce zai ce dakata kar a ƙara faɗin haka to da haka annabi ya hana a masa irin wannan kururutawa ana kamba ma shi fi irin yadda nasara suka yi wa ibn maryam da haka idan manzo Allah ya hana irin wannan haƙƙinsa to kaga wanda ba annabi ba shi ya cancanta karka kuskura ka bari ana ma kirari wai da sunan kai malami ne ana ziga ka ana kururuta ka wani har ziga shi ake in yi addu'a yankan wuka a in dai bukata ne kaje gunwa da magana ta kare wallahi ka halaka ha halaka al'amarin da Allah ne ke bayarwa har ka bada garanti ai mu duk damu a zo gurin mu ba matsala wa ga ya maka annabi in turo ki Allah yana risina yana wa Allah yabo da kirari iyala da bi ga Allah amma kai ka lokaci ai ba matsala a zo ka da lokaci ai ba matsala za mu ga yawa Allah ka ji rashin kunya ba za mu ga yawa Allah kaga wannan rashin wannan ne to duk wanda ba annabi ba shi ya fi cancanta da ya kiyaye ya kiyaye wannan Allah ya sauwake shi yasa an san wani mai kirari annabi wata rana ce ya sayyiduna wa ibn sayyiduna wa khairuna wa ibn khairuna ya shugabanmu dan shugabanmu mafi alherinmu dan mafi alherinmu manzo Allah sai ya hana shi duk da cewa fa shine yafi kowa alheri shine shugaban amma duk da haka baya son a riga gaya masa irin wannan saboda saddu zari'a ya tare wata kafa irin wannan an gane wannan ko to da haka mu kiyaye dukkan wani malami ko salihin bawa ba zai ba da kofa a riga yi masa haka a zo ana shafa jikinka wa ana neman albarka a zo ana wawar abincin da ka ci ka bari kuma kai mutum ne baka sani ana wawar abin da ka ci ka bari wai ana neman albarka a zo a zube a gabanka a cire huluna kana shafa kai wai albarka kake bayarwa to ya gaya maka kai kana da albarka wa ya gaya maka ka zo ka zauna a shafa ma kai kowane za gane abin karya ne wanda aka yi ta shafa kan nasa ga suna ta gana mana azaba shugabanmu ne yanzu ya je bauchi an shafa kansa ko ga hoton bane ya ci ya cire sankonsa aka shafa amma ga shi muna ji a jikinmu ko ta haka wannan wallahi ba daidai ba ne ba alaƙar ka da mutumin kirki kawai in ka zo assalamu alaikum ya baka hannu ko gaisa duk matsayinsa ya kai annabi ne to manzo Allah shi hannu ke ba wa sahabbai kowa da talaka da kowa zai ba shi hannu su gaisa ai albarka ne wannan ko hadisi ya zo cewa in musulmi ya gama dan uwansa musulmi suka yi musafaha kafin su raba hannayensu Allah zai gafarta musu kananan zunubai to amma ina ne aka ce in ka je aka shafa kanka za a gafarta mu ko hadisi mai rauni babu wallahi to irin wannan albarkokin ya kamata musafaha sallama albarka ne ko ba haka ba to da haka ba a bari in dai mutum salihi ne ba zai yarda a riga masa abubuwa irin wannan ba ba zai bari ba Allah ya sauwaƙe wani mai mas'urin an rasu salama ƙala halakal mutanaddi'un ƙala ha salasa wa ƙala na'am turawa nan ya tsallake ya ce ina muku kashe ne game da guluwi sai ya ce ne domin abin da ya halakar da wani sabo kafin ku shine guluwi zurfafawa wuce iyaka shi ya halakar da al'umman da suka zo gabaninmu gashi mun karanta asar na ibn abbas a kona abu bayan shi na'am قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا ودغ مسلم دغ عبد الله بن مسعود manzon sallama yace halakal mutanati'un masu zurfafawa sun halaka masu zurfafawa cikin addini sun halaka kai abin da ba sa ka kai ba wannan ma zurfafawa ne halaka ne wuce gona da iri inji ba haushe ko yin bid'a halaka ne misali asuban nan raka no muka yi yanzu da za mu yi uku wallahi da ba mu da sallah to haka addini aka ce ma yi kaza to tsaya iya nan waya kifa inda amrihi wa nahyi addini bai san kare bai san rage kar ka zurfafa wai saboda tsananin san ibada ka ce ai raka bi ta yi kaɗan gari da sanyi ba gumi ba kuma mewu kawai ko hudu to an halaka da haka annabi ce al mutanatti'un masu zurfafawa sun halaka Allah tsare mu sai da ya faɗa sau uku da haka alakar ka da salihin bawa kawai ka so shi ka kyautata masa ka ba shi haƙƙinsa ka nesanci kamba ma shi ko kai shi gunda Allah bai kai shi ba kawai albarkar abin da yake ɗauke da shi na ilimi ka yi ƙoƙari ka koya halaye masu kyau da yake ɗabbaƙawa ka yi ƙoƙari ka koya amma ba maganar neman albarka da zatinsa wannan duka shari'a ba ta yadda ba kuma shi ma salin a karan kansa in har na kirki ne ba zai bari haka ta faru ba kamar da annabi isa alaihi salam a ranar lahira zai faɗa gaban allah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq yace tsarki ya tabbata gare ka baya kamata na faɗa abin da ni ban cancanta da wannan abun ba ba wani annabi da yake wannan yake bari ya masa haka an gane wannan ko? Allah tsare mu ya muke da lokacin ne kar ashirin to bari mu taɓa matsaloli fihi masail shin wannan babin akwai matsaloli al'ula matsala ta farko anna man fahima hadal baba cewa duk wanda ya fahimci wannan babin wa babai ni ba da wuda babuka guda biyu da suka zo bayansa ta bayyana lahu gurfatul islam to bakuntar musulunci za ta bayyana gare shi yanzu wani ka ce masa ba a neman albarka a wajen kowa ba a kambama wani fiye da kima ba a kaza sai ce ka zo da bakon addini ka zo da sabon addini eh kun rena wani kun rena kaza da kaza to shine bakuntar addini yawwa gurbatul islam dama annabi ya ce badal islamu ghariban ko gharibun wa sayudu ghariban fa tuba lil ghurba wara'a min qurratil lahi wa taqlibihi lil qulubil ajab kuma zai ga abun mamaki daga kudirar Allah da yanda yake ciccuye zukata wani shi gaba ɗaya zuciyarsa ta dan fara ga wani kawai ko damuwa ne in bai je ta gurin wannan ba shi kawai ya gama yawo kaga wannan akwai abun tsoratarwa shi Allah ba a sa masa wasila tsakaninka da Ubangiji babu wani tsani kawai ka tsarkake aikinka ka koma ga Allah asaniya ta biyu ma'rifatu awwala shirkin hadisa fil ardi mun fahimci cikin wannan babi wato farkon shirka da ta faru a duniya annahu bi shubhati salihi ta faru ne game da shubhar salihan bayi a cikin mutanen annabi shi ne farkon shirka da ta faru a doron ƙasa game da wannan shubuha ta kambama ko girmama wannan salihan bayi da aka mai shiga tetaye girmama mutane wuce kima shi ne shirka na farko rataye hotunansu sassaka kuma mutum-mutuminsu daga nan shirka ta samu asali shi ne farko fesa duk mutanen kiki za ka samu suna kaffa kaffa da lamarin hotuna ko zane-zane musamman na salihan bayi ana kaffa kaffa da su wadda tushen shirka shine sanadiyan wannan zane-zanen ko hotunan ko mutum-mutum to dole a kula da wannan asaliya matsala ta asalisa ta uku ma'rifatu awwal shay'in ghayyara bihi dinul anbiya' sanin farkon abin da aka jirkita addinin annabawa da shi wa ma sababu zale ko me sababin hakan ma ma'arifati anna Allah arsalahum ta da sanin cewa Allah ne aiko su amma sai aka canza addini aka koma bautar wasu salihan bayi aka bar bautar Allah ta'ala arabiya ta hudu qabulul bid'ai مع كون الشرائع والفطرة ترد تردها sanin wato sababin hakan a yadda zukata ke karban bid'a ta da cewa shari'o'i da addini suna kore ta duk dai da awar son salihan bayi ne sai ka ji zuciya tana son wani abu sabo a addini duk da shari'a kuma ta kore amma zuciya tana so duk abin da aka zo da sai kasan jama'a da yawa sun ɗunguma suna karba alkamisa ta biyar anna sababa zalika kulluhu madajul haqqi bil batil abin da ya janyo wannan dukan sa shine gaure ƙarya da gaskiya fal awwal muhabbatu salihi na farko abin da ya janyo son salihan bayi wasani nabi kuma fi'lu unasin min ahli ilm shay'an aradu bihi khaira aikin da wasu mutane ma'abota ilimi suka yi cikin addini suna nufin alheri game da shi wannan ɗora hotunan da aka yi na salihan bayan ai masu ilimi ne suka yi a lokacin su tsammanin su alheri ne fa zanna man ba'dahum annahum aradu bi ghaira to wanda suka zo baya su suka yi zaton cewa ba hakan suke nufi ba as-sadisa ta shida tafsirul aya allati fi surati nuh mun ji bayanin tafsirin ayar da ke surati nuh wa qalu la tadharunna alihatakum zuwa ƙarshe as-sabiya ta bakwai jibillatul adami fi kaunin haƙi yankusu fi ƙalbihi wal batil yazidu tsarin halittar ɗan adam ɗabi'ar ɗan adam cikin kasancewar gaskiya tana raguwa a cikin zuciyarsa barna kuma tana karuwa an gane wannan to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ta haka ba a auna addini da yawan jama'a sai dai da gaskiya ɗabi'a ce ta ɗan adam shi gaskiya raguwa take barna ne take karuwa to kullum ba ma'aunin gane masu gaskiya shine yawan mutane ba an gane hikima ko karka auna gaskiya da yawan cincirun nan jama'a saboda jama'a so yawanci kullum gaskiyar raguwa take barna suke karba da yawa to karka bi inna rududu shi addini ba majority carries the vote bane carries the vote bane ba haka addini yake ba ina gaskiya take wannan demokradiyya ne idan yan kwaya a gari suka biya zai zaba muku ciyaman dan kwaya ba yan daukariya kuma saboda kudin su tafi yawa to addini ba tana ake ganewa ba ko a gari kai ɗaya ne kake kan gaskiya to rike gaskiyan nan karkace tun da duk garin shirka ake ko bidiya ni ma bari na bi a'a ba haka ake ba ba a gane gaskiya da yawan mabiya ai gaskiya da yawan mabiya ana gane gaskiya ne da dalilai na shari'a ina hujja take ina gaskiya take ba maganan kawai jama'a za ka yi da wani ne an yi wani taro an yi ana wata bidiya an yi cinciro ce kai mutanen nan an yi ba su ne da gaskiya ba kuwa a'a ita gaskiya dalili ake nema ba yawan mutane ba hatta ta tara a ta bakwai a samina فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر أتشين wannan babi akwai dalili cewa abinda aka nakalto daga magabata cewa bid'a annal bid'ata cewa bid'a sababul kufur ita ne sababi na kafirci sababi ne da ke janyowa kafirci kuma ita shedan ya fi so fiye da sabo shedan ya fi so ya dora ka akan bid'a fiye da ya dora ka akan sabo an gane wannan ko shi shedan a gurin sa yanzu da ka zo kana shan giya kana wani abu gara ka zo kana bautar Allah amma da bid'a saboda ya gama da kai ya san duk ibadar da kake aikin banza ne wallahi mu fahimci wannan da kyau wani kace masa ai saban Allah ko zunubai bid'a ta fi sai ya mamaki to kuma gaskiya ne shi mai aikata zunubi dama ba lada yake nema ba ya san laifi yake ba mamaki watan wata rana ya tuba amma mai bid'a shi gani yake daidai ne kuma lada yake samu kai da ba ka yadda da abin da yake ma kai ne halakaki illar kenan to shedan ya dora ka kana ta ibadar amma akan bid'a to haka ya fi so sama da ya dora kana sabo domin ba wata ibada da Allah zai karba sai an yi ta bisa karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malama kida suka ce aiki na gari yana da sharuɗa biyu al-ikhlas wal mutaba'a dole sai kayi dan Allah kuma sai kayi koyi da manzon Allah to da ya dora ka akan wata ibada da ba annabi ne koyar ba shi hankalinsa ya fi jin san haka da haka bid'a sababi ne da ke kai mutum ga halaka Allah tsare mu lamarin ba karami bane ga wallahi kai ta ibada amma ka je lahira ka ga shiru ba komai hamilatun nasi ba tasla naran hamiya ai musifa ne ko yanzu ko exam akai a duniya kayi karatu ka rubuta kai a tunaninka ka rubuta daidai sai ga an sa layi an ja tun daga farkon booklet zuwa nan ka san malami maka wani ya nuna aikin ka kwata-kwata ma baka san me kake ba sai an zo kana ga kaci a ce ai kai ka faɗi ai ni na sai a bude sai a ga ashe tambayar da aka yi ta ce ai gabar kai kuma ka ruga yamma ka cika littafi da rubutu amma ba shi ake nema ba ai ba makin da zai baka ko tunda duk malami yana makin shi in yi tambaya to kwata-kwata kai amsar ka ba ta tambayan da aka yi ba ne wani abu da banka cika ba to haka bidiya take sai mutum ya je lahira yana ta aiki sai ya gashi aikin banza ne kaga shedan ya gama da shi Allah ya sauwaki shi yasa annabi ya taka shedi yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikin da ba umarnin mu akai to an mayar masa wannan shine ma'aunin aiki na zahiri duk aikin da zaka yi to ka tabbatar manzon Allah ne ya koyar kuma ya ce ai ma'aunin aiki na zahiri kenan ma'aunin aiki na zuciya kuma niyya ina mara malubin niyya to da haka dole mu kiyaye al'ashira ta goma ma'rifatul qa'idatul kulliyya wa hiya annahi anil ghulu anil ghului wa ma'rifatu ma tu'awwalu ilai sani ka'ida ga mammiya ita ce hali game da kuloyi zurfafawa da kuma sanin abin da hakan zai kai mutane zai kai su ga halaka alhariya ashirin ta goma sha ɗaya madarratul ukufu alal kabari da ajiyar amalin salih cutarwan luzuntan kabari na wani salihin bawa wai a dalilin aiki na gari ka ce za ka na zuwa kabarin wani salihin bawa domin ka rika nafila ko ka rika addu'a to hakan illa ne watan wata rana shaidan sai ya kai ka ga bautar shi wannan wanda yake kabari da haka wannan wasila ne na shirka asani ashar ta goma sha biyu ma'rifatun nahi an tamathil wal hikmatu fi izalatiha mun fahimci hani game da at-tamathil mutum mutumi ko a sassaka hoton mutum ko a zana da kuma hikimar hikima wajen kawar da wannan abu duk inda aka san wannan to ya kokarin kawarwa saboda tsarewa mutane imaninsu shari'a ba ta yadda da irin wannan ba yanzu ka je manyan birane musamman na kudancin kasar nan sai ga a cikin gari ga gumaka na akakkare wai saboda ana tunawa da su ko sai a zo a sassaka gunkin wani ko a gina shi da tabo wai wani mutum gwarzo ne ana tunawa da shi to irin wannan shari'a ta yi umarni da a kawar da su kawai in dai gari ne na musulmi ba a so a bar wannan na bauchi ma an kada su ko da a kona a hanyar yalwan nan wani dan sanda da bandiga dogon yaro babu shi tuntuni wani wa'azi da aka yi wata rana matasa suka fita jihadi wallahi sun karya shi har wannan shahon ma ina jin babu na cross nan na jihadi ko wani eagle da ko babu shi ma an sare shi giwa ne tana nan ko na ko an yi kokarin a fasa ne bata basu ba a hanyar yan doka ina ga wannan kan da saura to haka ake so wanda gari na musulmi ne irin wannan gumakan a je a kada su annabi ne tura sai na ali ce kai ya bar wani irin wannan mutum mutumin face sai ya karya shi ko kabari da aka tara kasa ya wuce haka yace a daidaita shi da kasa to haka ba a san barin irin wannan saboda a tsare mutane imaninsu in ku kun yi da manufa mai kyau wani ya zo sai shaida ya ce ai wannan gwarzo ne ai jarumi ne ya yi yaƙi ya yi kaza da haka in za ku je faɗa yaƙi ku je gunsa ku nemi albarka kaga an gamu da hatsari ko shi sa sai na umar hatta bishiyan nan da aka yi annabi mubaya'a ya sa aka faskare bishiyan nan ya faru a tarihi ko shajaratu ridwan wanda aka yi mubaya ga annabi laqad radiyallahu anhu idwan ka tata shajara to wannan bishiyar ai daga baya an mere ta wajen neman albarka saboda sahabbai a gurin an zanna Allah ya rahama yayi kaza sai ake zuwa wajen bishiyar ana neman tabarruki sai na Umar sai yasa aka faskara bishiyar gaba daya ta zama icen tuwo ba an zanna lafiya ba shi yasa dole ne abin da aka san zai zan illa ga imanin al'umma to aka wanda shi wallahi umar yasa aka je aka yi sare bishiyar nan babu ita me kake tsammani da tana nan har yanzu ai sassaken ta ma sai dan sai ba kowa zai samu ba ko to shi yasa duk abin da aka san zai taba imanin mutane to ai maza maza ai a kawar da shi shine zaman lafiya kuma annabi ibrahim shi ya fara karya gubaka ya kakkarya su ya kaddamar musu kuma ya rataya babban gatarin da aka tambaya ce ku tambayi babban su ta haka ba a barin duk abin da ake aka suranta shi da wata manufa ta neman albarka ko jingina mar wani al'amari na ubangiji to kar a bar shi kawai a kawar da shi الثالثة عشرة قوم شاوك معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الكفلة عنها سن جرما شأن ون القصة تيبون عباس تيبو سري أوقا دنسرا كما تتنن بقاتل متعني زواغ سننتا تعالى عن غفلة wani bai taba sanin cewa dalilin shirka ma daga salihan bayi ta dako ba girmama salihai ne ya jawo shirka da lazimtan hotunansu da mutum-mutumin shi ya jawo shirka ɗewa ba san da wannan ba to ƙissa ce mai matuƙar muhimmanci a gane shirkar ma asali dalilin girmama bayan allah na gari ne ya jawo aka wuce iyaka da aka dole a sa iyaka game da salihai kada kuskura da kaɗa su fiye da matsayinsu a rabia ashirar ta goma sha hudu wayya a ajabu wa ajabu قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفة بمعنى الكلام wato ya ce wannan ita ce mafi mamakin abin mamaki a'ajab wa a'ajab su ma'abota bidiyoyin suna karanta irin wannan littattafan a littafan tafsiri suna karantawa da na hadisi wannan kissa ko tafsiri mana abbas abin mamaki suna karantawa wa ma'rifatu bi ma'anar kalam kuma suna sane da ma'anar abin da wannan kalamin ya kunsa wa kaunul lahi hala bainahum wa bain qulubihim kuma kasancin Allah ya sha makance tsakanin su da zakatan su hatta taqadu har suka kudurta anna fi la qauma nuhin afdalu ibadat cewa abinda mutanen annabi nuhu suka yi ita ce ibada mafi farala fa taqadu suka kudurta annam annama na Allahu anhu wa rasuluhu fahuwar kufurul mabihu liddami wal mal shi abinda Allah da manzo suka hana shine kafircin da ke halatta jini da dukiya su a gurin su wannan hidima a salihan bayi a fadi ana sujada ana kaza wannan wata ibada ce ma mai girma wai kafirci da ke da Allah ya hana shine wanda ke halatta jini da dukiya irin na alul kitabi irin na su yahudu da nasara wanda dama can asali ba musulman bane su a ganin su wannan ne kafirci amma ka je ka faɗi gaban wani salihi kana tamar kaza kana roƙonsa su suna ga wata ibada ce ma mai falala kaga wannan hadari ne alkamis ashara ta goma sha biyar at-tasrihu bi annahum lam yuridu illa shafa'a bayani karar cewa ba komai suke nema ba face ceto duk masu zurfa fama game da salihan bayi babbar manufan shine ranar lahira su taɓuka musu wani abu su musu alfarma su musu hanya su shiga aljanna shine babban manufa haka suka faɗa gurare da yawa wa ya buduna min dunillahi ko wa yaquluna haula shifa'una indallah ma'ana abudu illa li yuqarribuna ila allahi zulfa duk wannan ya nuna cewa masu ta'ammuli da wannan suna neman kusaci ne zuwa ga Allah suna neman ceto ne gurin Allah to wannan kuskure ne as-sadisa 10 ta 16 ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك yawa su ‘yan baya sun yi zaton cewa malaman da suke wannan surorin suna nufin hakan ne su ma bautan nasu suke yi kamar da shaɗe ya riya musu asabi a shaita kuma sha bakwai albayanul adin fi kaulihi la ta tsoro ne kama ataratin nasara bana maryam bayani mai girma cikin faɗin manzan Allah da ya ce kar ku wuce iyaka a yabona kar ku kamba mali ku kururuta ni irin yadda nasara suka yi wa annabi isa fa salawatullahi wa salamu ala man ballagal balagal mubin salatin Allah da aminci tabbata ga annabi sallama wanda isar da sako isarwa bayyananniya annabi ya bayanin komai الثامنة عشر دقوم شاتقول نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين نصيحة من ذا الله ما نتحلك ما سزر ففاوة ما سوچ إياكا يتي سن هلكا سن هلكا ko a wajen ibada ne kace zaka zurfafa ka tsananta to ka gaba da wahala at-tasi ashara ta goma sha tara at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiya dai bayani kara cewa waɗannan gumakan ba bauta musu ba sai da aka manta da ilimi zamani ya tsawo fafiha bayanu ma'arifati qadari wujudihi wa mudrati faqarihi to a cikin wannan akwai bayanin sanin darajar samuwar ilimi da kuma cutarwar rashin sa duk al'ummar da aka ce ba ilimi a cikin ta na addini to wallahi ta halaka in ku akwai ilimi ana karantarwa to al'umma za ta rayu kullun za ga ana samun rayuwa mai kyau addini al-20 ta 20 anna sababu faƙadin ilmi mautul ulama cewa sababin da ke sa a rasa ilimi shine mutuwar malama sababin rasa ilimi mutuwar malama shi yasa mutuwar malami ta fi mutuwar attajiri ko mai sarauta ko mai mulki ta fi abinda za a rasa a dalilin mutuwarsa ba ƙarmar rashi ba ne amma ɗan attajiri ne ya mutu wani ya gaji kujerarsa ta kasuwa sai ga kasuwanci ya ci gaba to malami fa ya tafi da nasa iya abin da aka samu shine zai saura da haka babban musifa ne rasa malama masu karantar da al'umma masu dora su a kayan gaskiya a takaice dai wannan babi yana karantar da mu kada mu rika wuce iyaka kamar salihan bayi duk nagartan mutum aka ce ma wani mutumin kirki ne to ka mu'amalance shi daidai gwargwaro karka kuskura ka zo kana masa wani abin da ba a makowa sai Allah ko a ce maka shi sharifi ne shi jikan annabi ne ko da gaske ne hakan ne ba ce ka zo gunsa kana masa wasu abubuwan da ya saba shari'a ba Allah datar da mu a yi hakuri mun dan tsawaita ko na'am malam kamar yadda ake bayani gurin mutum mutum ya wuce gona da iri a salihan bayi kamar yadda maroka suke zo su ta kamba mutum su wuce gona da iri shi ma ana yin kira su guri
ya ce maganan guluyi yadda aka fassara ƙetare iyaka game da salihan bayi wajen yabo ko zargi to kuma ya abin da maroka suke wa mutane fa na ziga na kambamawa wannan ma guluyi ne sai dai shi ba zai kai wancan ba ba ɗaya ne da wancan ba ko amma dai yana halakar da shi wanda ake masa haka ana ce maka toron giwa zaki ɗan kaza jikan kaza eh dare marufar asiri ko to irin wannan halaka ne ga shi wanda ake wa hakan saboda mai zai ji girman kai shi ya isa shi wane ne daga lokacin kwamitin ya gama yawo wanda Allah ce duk wanda yake akwai kwaye zarra ta girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba to an ba ana zuga ka ai kowa ja da kai yayi kaza sai kun so ake yi sai kaza da kaza da kaza to irin wannan halaka ne duk da shi ba irin wancan bane amma dai yana cikin layi na halaka kuma sai ka taka barci ka hana kar ka bari ana ma wannan zuga da kirayi saboda gudun kashe dan ya halakar da kai shi yasa ma annabi ya ce masu wannan ka watsa masa kasa to amma shi wanda ake wani yana jin dadi har kuɗi zai baya saboda ana zuga shi to wannan ma hatsari ne gaskiya kuma shi mai yin bai halatta ya rika yin hakan ba tunda shi roƙon ma asali haramun ne irin wannan sana'ar ka mai da roƙo wai zuga mutane ana baka wannan haramun ne ba wani maganan wai a mai da roƙo sana'a da haka wannan ma hatsari ne gaskiya duk da ya bambanta da wancan gululi da muke magana akai Allah shi yasa duk mutanen kirki ba sa bari da ka fara zuga zai ce a dakata Sheikh Muhammad bin Salim bin Hussein wani bidiyon sa da yake yawo ya zo taro ne sai ake irin bayanin citation din sa sai ce a dakata har istighfar yayi wallahi kuma abin da aka faɗan gaskiya ne ana faɗin matsayin iliminsa ko mu yanzu idan za a yi taro ba ana ziga mutum ya yi bsc ya yi yan wane ne kaga yana jijjiga fa ko to shi usaimi wallahi da aka fara istighfar yake yace ya isa hasbuka hasbuka yana ga MC din da haka ba sa so salihan bayi ba sa son ko gaskiyan ne ma ba sa so ana bayyana halayensu masu kyau a bari Allah zai bayyana su na